الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam للشيخ الإمام الحافظ أبي محمد تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin kitabul fara'idi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon kitabun nikah نعم بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
كتاب النكاح Mm.
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج Mm.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء Mm. kitabun nikahi wannan littafi zai yi mana bayani dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi aure hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da aure hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga abdullahi ɗan mas'ud yardar allah ta ƙara tabbata a gare shi Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya ma'asharar shabab, wato ya ku jama'ar matasa, manista ba'a minkum ba'ata, dukkan wanda yake da ikon zai iya ɗaukan ɗawainiya ta aure daga cikinku. dukkan wanda ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mishi zai iya ɗaukan ɗawainiyar aure zai iya ciyar da matarsa zai iya shayar da ita zai iya tufayatar da ita zai iya biya mata bukata ta ya mace zai iya tsugunnatar da ita a gidansa ko a gidan haya manzo Allah ya ce falyatazawwaj to yayi aure fa innahu aghaddu lil basar domin haƙiƙa aure a raddu lilbasari shine yake sawa wato namiji ya rimtse idansa daga kallon abin da Allah ta'ala ya haramta mishi duk abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala bai halittawa wato bawan Allah musulmi bai kalla idan ya zamanto yana da aure sai ya zamanto ya rimtse idan shi daga kallon matan titi matan da za su zo su wuce a kan titi in dai matarsa tana gida sai ya zamanto wannan shi bai damu da matar titi ba saboda watakila wannan matar tashi ta gida za ta iya caɗa kwalliya ya ce yau baya ma fita titi ta hana shi fita titi kawai saboda ya tsaya ya kallaci kwalliyar da ta yi sannan kuma wa ahsanu lil farj aure shine mafi kiyayewa ga farji daga fadawa cikin zina idan ya zamanto mutum yana da aure bawan Allah musulmi mai hankali mai kiyayewa dokoki na Allah zai zamanto idan sha'awar shi ta tashi maimakon ya je ya kashe ta bangaren abin da ya shafi saban Allah sai ya tarar da iyalinsa ya biya bukatarsa a tattare da iyalinsa don ubangiji subhanahu wata'ala zai ba shi lada akan wannan biyan bukatar tashi da ya a wajen iyalinsa a gashi ya sa ya kame ba ruwan shi da kallon matan kan titi sannan kuma hakanan ya kame farjinsa ba ruwan shi da zina ba ruwan shi da zance na banza da waɗansu mataye wanda ba gamin shi da su zala ce wa mallam yastati dukkan wanda ya zamanto baya da ikon da zai iya ɗaukan ɗawainiya ta aure ya kallaci yanda yanayin duniyar yake ya kallaci yanda yanayin zamanin yake yanda zamani yake da kwai wahala abubuwa sun tashi farashi sun tashi sannan kuma ya san ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza idan ya aure yanzu da me da me da me zai yi wanda ya zan cewa ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar aure ba ko kuma gashi zai iya ɗaukan ɗawainiyar auren da sauransu amma shi kuma kawai Allah ya yi shi soloko ne ba ruwan shi da mata idan ya auri mace sai ya ma yi wata guda ko wata biyu ko wata uku bai ma san da cewa ya yi aure ba kawai da za ga 'yan kasuwa ne wanda kasuwancinsu ya shagaltar da su daga iyalansu wani za ga cewa yau yana ƙasar waccan gobe yana wancan kasar jibi yana wancan garin gata yana wancan garin sai ya saci guda ma bai kallaci matarsa ba sai ya saci guda bai zo ba gidan da matar shi take kawai sai dai a waya to duk wanda ya zamanto ba zai iya kiyayewa dokar aure ba zala ce fa alaihi bisau to ina umartarsa da yi azumi fa innahu lahu wija'un wato haƙiƙa azumi yana zamantowa tamkar daddaka ne a gare shi idan dabbobi ana so su fasa barbara da sauransu rago ana so ya fasa yin barbara ana mishi daddaka sai ya zamanto an cire mai sha'awa a tattare da shi to haka nan idan ya zamanto musulmi yana so ya yi aure amma kuma Allah ta'ala bai hore mai dukiyar da zai yi aure ba amma yana da sha'awa ta ya mace to sai ya dinga yin azumi na nafila ya dinga yin azumi na alhamis da litinin talatatu ayyami min kulli sharin wannan zai sa sha'awar shi ta dinga raguwa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna saboda yana karya sha'awa ne an gane da kyau na'am وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قال قالوا كذا وكذا لكني أصلي لكني لكني لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأصوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث نبي أتكن ونن بابي an amso shi daga Anas ɗan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Haƙiƙa waɗansu jama'a daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sa'alu azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun tambayi mataye na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri dangane da aikin da ma'aiki alaihi salatu wasalam yake yi na alkhairi ibadar da yake yi fi sirri idan ya shigo gidansa a ɓoye ibadar da yake yi a ɓoye wato waɗansu mutum uku daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka zauna suka tattauna suka ce ma'aiki idan ya fito da safe har zuwa dare muna ganewa abubuwan da yake na ibada muna ganewa abubuwan da yake yi na ibada an gane ku to amma idan ya shiga gida bu san ba ibadar da yake yi ta alkhairi waɗanda za su ba mu labarin ibadar da yake yi a cikin gidansa su ne matayen shi shi kenan sai suka je suka tambayi matayen na ma'aiki alaihi salatu wassalam to lokacin da waɗannan mataye na annabi suka baiwa waɗannan sahabbai labarin abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake aikatawa na ibada a cikin gida to sai suke ganin cewa wannan ibada ce 'yar kaɗan a matsayin jakada na ma'aiki a matsayin jakadan Allah sallama ma'aiki a matsayin shi na jakadan Allah wanda ya samu lasisi ya samu satifke na aljanna an gafarta mai laifinsa ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shi ai ko bai komai ba ma ba shi da wata matsala da haka suka ce wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama a cikin wata ruwa suka ce ina mu ina hada kanmu da annabi gashi Allah ta'ala ya gafarta mai duk abin da ya gabata na laifinsa da kuma abin da ya jinkirta faƙala ba a sashe daga cikin su waɗannan mutum uku ɗaya daga cikinsu ya ce la'ata zawajin nisa'a ni kan ba zan auri mata ba da ni da aure sai da aljanna ya ce saboda sai in mutum ya yi aure ne ma zai san abin da ake a duniya mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu saliha ya ce to shi ba zai yi aure ba ma har ma ya san daɗin duniya ya ce kawai zai kashe lokacinsa akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala haka ɗaya ya faɗa wa ƙala ba la'a kulun laham shi kuma ɗaya daga cikinsu ya ce ni kuma ba zan ƙara cin nama ba nama shi ne kayan morewa ko wanda mutum zai ci ya ji daɗi ya ce to ni daga yau mun yi hannun riga da nama na daina cinsa wa ƙala ba'aduhum la anamu ala firashin sashe daga cikin wato waɗannan mutanen guda uku shi kuma ɗaya ce la anamu ala firash daga yau mun yi ban kwana da barci akan huɗa. na daina yin barci akan huɗa a kullum da dare kawai zan yi ta ƙiyamun leli ne zan raya dare na ga baki ɗaya da ƙiyamun leli ba ni ba barci akan huɗa. wannan guda ukun kowa daga cikinsu ya faɗi wata ibada wanda Allah ta'ala ya halitta mai ya faɗi wani aiki wanda Allah ta'ala ya halitta mai kuma sai ya haramta shi a kansa kaga aure da cin nama da barci a kan shimhuda ko a saman matala ko a saman kujera da sauransu wannan duka ya halitta mutum ya yi to kowa daga cikinsu yana ganin cewa kaya na jin daɗi ne kaza to na daina yi kaya na jin daɗi ne kaza na daina yi فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذلك wannan abubuwan da suka kitsa waɗannan wannan abubuwan da suka faɗa suka ce sun daina yi فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم sai isa kunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama labari sai ya tarar da ma'aiki aka ce to sahabban kafa da wani da wani da wani suna nan yanzu sun ɗauki wata aniya shi wane caye shi ba zai yi aure ba ya daina aure ba shi ba aure sai ya koma ga Allah shi kuma wane ya ce ba shi ba cin nama har ya koma ga Allah ko naman kaji ne ko naman zabi ne ko naman agwagi ne ko naman shanu ne ko naman raƙuma ne ko naman busashe ne tumakai da awakai shi ba zai ci nama ba shi kuma wane ya ce shi kuma da shi da barci da dare an ƙare kullum kawai zai dinga hana idan shi barci da ƙiyamun laili فحمد الله وأثنى عليه سيما أيكي صلى الله عليه وسلم ya yabo Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga dukkan dangi na yabo wa asna alaihi ya yi kirari ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ƙala ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya ce, Ma balu aqwamin ƙalu kaza wa kaza, ma'aiki ya ce, menene ya samu waɗansu mutane suka ce kaza da kaza suka ce ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ba ba za su yi kaza ba daga dangin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta musu wanda Allah ce lakin ni usalli wa anamu lakin ni usalli yace sai dai cewa ni ina yin sallah a wani kaso na dare ina qiyamul laili wa anamu ina yin barci a wani kaso na dare in huta saboda in baiwa idona haƙƙinsa wa asumu wa ufdir ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce hakanan ni kuma ina yin azumi a waɗansu daga cikin ranaki wa ufdiru ina ajiyewa azumi a cikin waɗansu daga cikin ranaki ba na yin azumi sannan kuma wa a tasawwajun nisa'a ina auren mataye ina aure don haka famar ragiba an sunnati dukkan wanda ya kyamaci sunnata ya zamanto ya kyamaci aure saboda yana tunanin cewa aure zai daina zai sa shi ya daina ibadar da ya saba yi ya kyamaci aure sunna ta falaisa minni to wannan mutumin baya daga waɗanda suke mabiyana na gaske baya daga cikin waɗanda suke mabiyana ne na gaske duk mabiyina na gaske ba zai kyamaci aure ba saboda aure zai hana shi ibadar Allah ba zai kyamace shi ba ta wannan mahangar zai iya daina yin aure ne saboda waɗansu darurat da yake tattare da su amma ba wai saboda yana ƙyabal aure ba an gane da kyau na'am وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعون عن التبتل ولو أذن له لاختصينا قال المصنف التبتل ترك النكاح ومنه قيل لمريم البتول نعم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حديثي دغ سعد دان أبي وقاص يردل الله تقال تبتا أغريش يتي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعون التبتل wato jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar da Usman dan Maz'un dangane da yankewa da ya yi daga aure to ya tasa wannan maganar da ya yi ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce kai ya ce ba zancen ka ce ka daina aure ce ka je ka nemi wanda take son ka kake son ta ka aure ta shine radda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama usman ibn maz'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mayar da usman dan maz'un an tabatuli dangane da wannan abin da ya tsora wa kanshi ne yankewa daga aure manzala ya tayar da wannan magana da yayi walau azina lahu sa'ad ibn abi waqas yace da a ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi wa usman ibn maz'un izini akan ya ci gaba da wannan ra'ayi da yake kai na rashin aure ya yanke daga yin aure yace lakhtasaina yace mu ma da mun yi daddaka damu ma din damun daina aure saboda mu tsaya kawai mu bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala to amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai tabbatar da shi wannan sahabi na shi ba Usman ibn Maz'un akan wannan manufa ta shi ta rashin aure manzo Allah ya dawo da shi yace je shi yayi aure da a ce manzo Allah mai izini da yace lakhtasaina da mun yi daddaka mu ma mun yin aure at-tabattul abin da ake nufi da attabattul shine tarkun nikahi watsi da aure barin aure wa minhu yana daga wannan waƙi da limaryama aka faɗa ga nana maryam albatul wanda take mai yankewa daga alaƙa ta duniya face dai ganawa da ubangijinta ita ce nana maryama albatul haka kuma ana cewa nana fatimatul batul wato nana fatima albatul wanda ta yanke alaƙarta da shagulgulla na duniya saboda bautar Allah tabaraka wa ta'ala inna nashi'atal layli hiya ashaddu wa dhan wa qawm qila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wa dhan wa qawm qila inna laka fin nahari sabhan tawila wa dhkur isma rabbik wa tabattal ilayhi tabtila wa tabattal ilayhi tabtila wato ka ambaci ubangijinka subhanahu wata'ala watabattal sannan kuma ka yanke alaƙarka da komai ilaihi zuwa ga ubangiji tabaraka wata'ala tabtilan wato yankewa ya zamanto alaƙarka da Allah subhanahu wata'ala ta shagaltar da kai da alaƙa da sauran mutane zamanto a kowane lokaci kai kawai gana ganawa ne da mahalicinka na'am وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أخت بنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمقلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أمي سلمة بنت
بنت أمي سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة إنها لبنتكم إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة بأبي لهب فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب وليه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي بعتاق بعتاقة طويبة الهيبة بكسر الحاء الحالة
نعم وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما حديثي دقنا أم حبيبة إتتي رملته بنت أبي سفيان Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita da mahaifinta Abu Sufyan. Annaha qalat haƙiƙa nana Ummu Habiba ta ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ya Rasulallahi ya jakadan Allah in kihi ukhtibnata Abi Sufyan ta ce ya jakadan Allah ka auri ‘yar uwata diyar Abi Sufyan. Nana Ummu Habiba tana da ‘yar uwa Izzatu, sai ta ce wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya aure ta, ‘yar uwarta ce wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ita. Faƙala a wato hibbina zalik ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa Nana Ummu Habiba ya ce, Shin kina so in auri ‘yar uwarki na Izzatu? faƙultu na'am ummu habiba ta ce sai na ce wa ma'aiki ƙwarai kwa ina so ka aure ta lastu laka bi mukhliyatin saboda ni ba mai kadaitaka bace da kai saboda kai ba mijin mace ɗaya bane ni ba mai kadaitaka bace da kai wa ahabbu man sharakani fi khairin mafi soyuwar wanda ya kamata ta yi tarayya da ni wanda ya kamata ta yi tarayya da ni cikin alkhairin zama da kai ita ce ukhti yar uwata wato wanda nake so ta yi tarayya da ni cikin alherin nan mai girma na zama tare da kai a matsayin miji ita ce yar uwata na na izzatu faƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna zalika la yahillu li sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa na ummu habiba inna zalika haƙiƙa wancananki abin nan da kika bujiro shi zuwa gare ni na auren ƙanwarki wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya la ya hillu li baya halitta a gare ni Allah ta'ala ya haramta wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ku aura shine ku haɗa tsakankanin yan uwa guda biyu a lokaci ɗaya ya da ƙanwa ku ajiye su a gida ɗaya kowace kuma tana nan da ranta wannan haramu ne da a ce babu ke ce sai in iya auren ƙanwarki izzatu amma da ranki da komai kuma kina ƙarƙashin igiyar aure na in auri ƙanwarki wannan abin haramu ne a gare ni bai halitta ba a gare ni qalat sai na ummu habiba ta ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة tace haƙiƙa mu an ba mu labari eh fa inna nuhaddathu haƙiƙa an ba mu labarin annaka turidu an tankiha binta abi salamata haƙiƙa kai kana so ka auri diyar abi salama mun ji labarin an ce kana son malama durratu diyar abi salama ita kuma wannan wanda aka wanda ta bashi labarin cewa an ba su labarin cewa zai aure ta diyar matar shi ce ita ma ummu salma a gidan shi kuma take qala bintu ummi salama ma'aike alaihi salatu wassalamu yace mata durratu diyar ummu salama diyar ummu salama qultu na'am nace kwarai kwa an ba mu labarin an ce zaka aure ta faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da na ummu habiba innaha haƙiƙa ita wannan yarinya da kika ce zan aure ta na na durratu laulam ta kun rabibati ko da a ce da a ce bata kasance ba agola a gidana fi hijiri a ƙalƙashin kulawata ko da a ce bata kasance agola a gidana ba a ƙalƙashin kulawata ba ma hallatili bata halitta ba a gare ni haramu ne in aure ta duka guda ɗaya duka kowane yana ɗauka fi hajari fi hijiri wa raba'ib kumul lati fi hujurikum raba'ib jam'i ne na rabiba fi hujurikum hujur jam'i ne na hijir ko hajar wato da agololinku waɗanda suke ƙalƙashin kulawarku an gane ku ya ce mata to da a ce ita wannan yarinyar da kike cewa an baki labarin zan aure ta ko da ba a gidana take a ƙarƙashin a ƙarƙashin kulawata take ba ko da ba a gidana take a golanci ba bata halitta ban aure ta inna halabnatu akhi min ar-rida'a saboda ita wannan haƙiƙa ita wannan yarinyar da kike faɗa diyar dan uwana ce wanda yake na shayarwa a su larabawa idan aka haifi yaro a binni ana kai shi ƙauye a shayar da shi saboda ya tashi da halaye na 'yan ƙauye hali na 'yan ƙauye shine jarumta yaro in ya tashi a birni za ka ga bai iya hawa jaki ba bai iya hawa doki ba bai iya kokuwa ba bai iya kazara-kazara ba waɗansu janyowa ruwa da sauransu duk waɗansu wahalhalu bai san su ba za ga cewa lokwaso-lokwaso za ka gan shi tahiya in yana in yi tafiya mai tsawo a ƙas da ka gan shi za ka ga cewa ya ci wahala to amma ɗan ƙauye shi kuma da ka gan shi ma ka ga jarumi to a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan an haife shi akwai waɗanda suka shayar da shi na na ba ta shayar da ma'aiki alaihi salatu wassalam to na nasoye ba akwai waɗanda ta shayar da su daga cikin sahabbai na ma'aiki to shine yace mata inna halabnatu akhi min ar-rida'a haƙiƙa ita wannan yarinyar ai diyar dan uwana ce wanda aka shayar da mu nono ɗaya arda'atni wa aba salamata suwaibatu yace na na suwaiba ita ce ta shayar da ni da mahaifin wannan yarinyar shine abu salama ita ta shayar da mu don haka fala ta arikuna alayya banati kunna kadda ku dinga bujurto min da ‘ya'yanku akan cewa in aure su wala akhawati kunna hakanan kadda ku dinga bujurto min ‘yan uwanku waɗanda suke kannu ne gare ku uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya wato kaga banati kunna ummu salama ɗiyarta ce ita kuma ummu salama matar ma'aiki ce ita kuma wannan ummu habiba ‘yar uwarta ce ta ce manzon Allah ya aure ta an gane qala urwa urwa ibnu zubair ibnu al-awam al-qurashi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace wa suwaibatu yace na na suwaiba maulatun li abi lahab bararriyar baiwa ce ta abu lahab abu lahab wannan na na suwaiba baiwar shi ce sai yantar da ita saboda babban farin ciki da aka kawo mai labarinsa na cewa an haifi ma'aiki kana abu lahabin a taɓaha abu lahab ya kasance ya ‘yantar da wannan baiwa na na tsuwaiba lokacin da ta kama albishir cewa diyar ɗan uwansa matar ɗan uwansa abdullahi ta aihi yaro ma'aiki kenan lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tsuwaiba ita ta kawo abu lahabin labarin sun samu karuwa da ta kawo mishi saboda farin ciki da wannan labarin mai girma da aka kawo mishi ta ce mata jincikin zaman toya fa'ardu'atin nabiya sallallahu Alaihi wasallama sai ta shayar da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin, to lokacin da Abu Lahab, wannan Abu Lahab a matsayin mahaifi yake wa ma'aiki, amma shi ne wanda suratul haɗabi ta sauka a kan shi. Tabbat ya da abi lahabin wa tabba da shi da matarsa, wamra'atuhu hamma latul haɗab ko hamma latul haɗab fi jidiha hablum min masad an gane to lokacin da Abu Lahab ya rasu uriyahu ba'du ahlihi bi sharri hibatin sai aka nuna wa shashe daga cikin iyalansa shashe daga cikin ƴan uwansa shine Abbas ibn Abdul Muttalib sai aka nuna mai shi a mafalki bi sharri hibatin wato Abu Lahabin yana cikin mafi sharrin hadi yana cikin hali wanda yake mummuna ya gan shi baƙiƙirin yana ta gasuwa da azaba. Zalama zalaƙi ta, sai wannan wanda ya mafalkin na Abu Lahab yana cikin yanayi wanda yake na wahala shi ne Abbas sai ya ce wa Abu, Abu Lahabin, ya ce da shi ma zalaƙi ta, me ka haɗu da shi bayan ka koma ga Allah? Bala Abu Lahabin, Abu Lahab ya ce da Abbas ibn Abdul Muttalib, lam alqa ba'dakum khairan yace ne ban hadu da wani alkhairi ba bayan ku bayan na komo na komo lahira bayan na mutu ban hadu da alkhairi ba ghaira anni suqitu fi hadhihi bi ataqati suwaybatu ghaira anni suqitu sai dai cewa ni ana shayar da ni madara fi hadhihi a cikin wannan dan yatsattawa bi a taƙaci suwaibatu saboda na ‘yantar da baiwa ta na na ba lokacin da ta kawo min labarin cewa an haifi annabi wannan shine kawai alherin da na haɗu da shi amma za mu ga cewa cikin waɗansu nusa ɗin gaira anni su ƙitu min hazihi bi a takaci suwaiba na'am a taka fi hazihi yayi ko a ta malam abubakar wa yawwa ghaira anni suqitu sai dai cewa haƙiƙa ni ana shayar da ni madara mina hazihi daga wannan ɗan yatsar tawa bi a takaci suwaibatu saboda na yantar da na suwaiba an gane ku wadan suka ce wannan ɗan yatsar shi ne eh kawai ake ɗan shayar da shi madara ya ɗan ji daɗi saboda farin ciki da yayi na an haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama alhibatu bi kasri alha'il muhmala da yi wa ha karami wanda yake mara da a sama wasali kasa shine alhal wato yanayi hali da bawa ya samu kanshi a ciki wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik